الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله منذ قرأتمنا كتاب الشفاء مع الشيخ القاضي إياد بن موسى اليحسبي الله قال موسى رحمة الله إلا muke dai yau ƙarshen wannan kisimi na uku insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu karasa wannan fasali na ƙarshe sannan ko mu shiga cikin wannan kisa to sila hikimatu salisatin to yana zancen hikimomin ubangiji a cikin jarrabar annabawa da yake da ciwuruka da annabawa da sauran bayan allah da ciwuruka da takura a cikin rayuwa da yanayin wato bala'o'i da yake akwai kansu to yake faɗin hikimar Allah ce wannan ce hikima ta uku ita cututtuka wato mai gargaɗi ce da zuwan mutuwa yawanci ciwo ya fi ba da labarin tahowar mutuwa gwargwadon tsananta ciwo ake samun gwargwadon tsoro daga saukar mutuwa wanda duk wannan cututtuka suka same shi yakan tashi tsaye wajen tanadi kuma yakan san kewayo ta gare shi domin gamuwa da ubangijinsa sai ya kau da kai gabarin gidan duniya wai take mai yawan wato matsaloli su ne an kadi da tsanance-tsanance
ويكون قلبه معلقا بالمعاد في كينا زوجين في الجماعة برا سيوا ده مكوما وكان يسلم من كل ما يكشى تباعه shi kenan sai kokari ya zare kansa ya fita daga dukkan abin da ake shayin bibiyar haƙoƙinsa wasu ba su suka ne wani haƙƙi ne na Allah da yake kan bawa sai kuma ce ya ta kokari ya soma yana furfuta daga wannan yana kubutar da kansa min qibalillahi haƙoƙin da yake na jihar a jihar Allah da kuma jihar bayinsa يوجه الحقوق إلى أهلها ya ba da haƙoƙi zuwa ga ahalinta ويزر فيما يتابع إليه من وصية sai kuma ya duba ya ga abin da yake buƙatuwa zuwa gare shi na barin wasiya لمن يكلفه cikin wa'anda zai bari a baya na ko ƴaƴa ko ko abin da ya kama da su أو أمر يعهده ko kuma wani dai lamari da zai wasici da shi وهذا نبينا صلى الله da annabi mu sallallahu alaihi wa sallama المغفور له ما تقدم وما تأخر wanda aka tsare masa laifi a gabansa da bayansa قد طلب التمثل kima rabbihi ya ne ya nemi fita daga dukkan haƙoƙi a cikin jinyarsa لمن كان له عليه da مال wanda dukiya take kansa tasa أو حق ko wani haƙi في بدن أو haƙƙin a jikinsa ne وأقاد من نفسه ya ba da wato sakayya daga kan kansa da وماله kuma dukiyarsa وأمكن من الكساس ya منه kuma ba da dama zuwa ga yin ramuwa daga gare shi على ما ورد في حديث الفضل kamar yadda ya zo a hadisin fadal وحديث da الوفاة hadisin wafati وأوصى بالثقلين sannan manzo بعد Allah yi wasisi da sakalainin lauya ya biyu da suke a bayansa كتاب الله shi ne وإشرته littafin Allah da ita nan ta sai ta ce zuriya ta sa وبالأنصار ya kuma yi wasisi da kula da ansarawa inda su ne burgaminsa ودعا إلى كتير fatibi kitabin ya kuma nemi sabon zuwa ga rubuta littafi يا لا تدل أمته don kada بعده al'ummarsa ta ɓace a bayansa يمات الناس ko dai yana nufin ya nassi ne akan wane ne halifansa أو الله أعلم ko kuma Allah ne dai masani da abin da yake nufi da wannan rubutu ثم رأى الإنسان أنه أفضل sannan وخيرا sai ya ga kuma kamewa ga barin wannan din shine yafi shine kuma abu mafifici ya kame kai ya rubuta komai din وهكذا سيرة في عباد الله to المؤمنين hakan nan tada take ta bayan Allah muminai وأولياء da waliyansa المتقين masu tsoronsa وهذا كله yuhramuhu galiban al-kuffaru to wannan dukkansa galibi akan tsaye wa kafirai samun wannan dama ba dama sai dai kawai abu ya zo musu min haisu na shi umma eh to ka gani لإم الله الله لهم saboda shiftar Allah gare su ليزدادوا إثما domin su ƙara laifi آه، ولا يستدرجهم domin kuma لا يعلمون ya musu ta lalata inda ba su sani ba su kafirai haka yake saboda haka sai a ci shifta musu a su ta tafiya ba matsala suna ganin komai yana tafiya daidai sai kwaɗin sai kuma wannan mari ya zo Mhm.
قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce ما ينظرون إلا صيحة واحدة ba abin da suke daku ba abin da suke dako illa sai hakan waye da sun ta kudu humo mai harshe muna kwatsam kawai za a yi musu shi kenan suna nan cikin jayayyarsu da annaba kawai su gaya musu kwatsam فلا يستطيعون توصية wala ila ahlihim yarji'una ba su da damar yin wata wasiya ko kuma su koma zuwa ga ahalinsu ولذلك قال صلى الله عليه don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin mutumin da ya mutu mutuwa ta kuji'a سبحان الله ya ce subhanallah انه على غضب غضب المعروف- غضب ga yawa kai ka ce shi yana kan fushin Allah ne wannan irin mutuwa haka kamar akan fushin Allah yake المحروم man hurima wasiyatahu ai wanda aka haramta masa aka tsare masa shine wanda aka haramta masa barin wasiya yana da wani abu da zai wasici a cikin sa ba a so shi dama yayi ba aka dauke shi fat aka tafi da shi shikenan kuma in an tafi an yanke an rabu da duniya kenan ba dama shi ya samu da Allah ce babu haƙƙi ga musulmi in dai yana da wani abu da yake so ya wasici a kansa ya kwana yau ya kwana gobe wasiyar nan ba ta rubuce a a takarda komai kake sani to maza ka rubuta shi gaban shi a rubuce to kai kana da man tunda lafiya da wani gina kake kawai a buɗe baki ka tashi an jima ka tawar ba matsala ko to ai ba tabbas kam shekaran jiya muka ce dasta nan namu ya yi sahur ya yi alwala zai fita sallar asuba ba a sallaci asubahin da shi ba to ka gani da shi aka yi ashen to ya ma ya ma ya ma cinye daren ba ya yi sahur ɗinsa ya yi ɗaura alwala ya fi zai fito masallaci lamarin Allah ya ce ta gare shi to ka gani وقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce جاءت راحة للمؤمن ka ji magana ke babban abu imani Allah ta arzuta mu da albarka rasulullahi ita mutuwa ta garaje ba tare da an wahala ba tare da an yi ciwo ba tare da an yi jinya ba tare da an gigita ba to hutu ce ga mumi yana nan da imaninsa saboda haka dama shi rabi yake ta tana zuwa kawai sai a tafi sai tafiyarsa aljanna shi kenan وأخذت حسد للكافر awul fadi والفاجر sannan rikan kamu ne na- na na- wato na fushi ga kafiri ko ga ga fajiri وذلك ولو لأن كوا- حياة المؤمن غالبا وهو- وهو مستعد له domin shi eh, ita mutuwa tana zuwa wa mumini ne a galibi ya riga ya tanade ta منتظر لحلوله dama in dai mumini ne kaga mumini ai mai hankali ne shi ko duk mai hankali duk mutumin da yake mai hankali sauraron jiran mutuwa yake baya mancewa da ita mai hankali ya san to ai ina ya zaka mai hankali ya manta da mutuwa نعم ka gani فهان أمره عليه كيفما جاء saboda haka diyan da mutuwa ya zo abu ne lamarinsa mai sauki ne a gurinsa diyan da ya zo saboda ma a cikin shirin ta yake ya gan shi ne yawan ambatan Allah ne da'imin cikin ambatan Allah yake dan jirgi yake gaban yanzu ko da wani lokaci lamari ga shi nan tafi yana kokarin kuma getta abin da yake tsakaninsa da Allah yana kokarin getta abin da yake tsakaninsa da bayan Allah kullum mumin ne haka yake وأفضى إلى راحته من نسب الدنيا shi kenan وأذاها sai ya sadu zuwa ga hutunsa ya rabu da wahalar duniya wa azaha da cutarwarta كما قال صلى الله kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce صريح wa mustalahu minhu eh wato mai hutu ne da wanda kuma ya hutar an gane mumini mutumin kirki in ya tafi ya huta da masifar duniya ballantana ma wanda yake cikin kabudu yawancin halin irin yan kasan mu kenan yanzu ga imani ga talauci kuma karancin abu shi yake cewa almuminul muzhid eh almuminul muzhid kenan laisa alaihi wato a cewa al'abdul mamluku iza adda haƙƙan layi wa haƙƙa mawalihi to laisa alaihi wala alal muminin muzhidu hisabun wala iqabu نعم eh bawa na mutane in ya bai wa iyayen gidinsa haƙƙinsa ya bai wa Allah haƙƙinsa to da shi da wanda ya rayu cikin imani kuma cikin talauci to suna zuwa lahira ƙofa za su gani a buɗe ba su inda za a yi musu gefe kawai shigewa za su yi gidansu Eh, yanzu ne suka zo gida نعم ga imani kuma ga jarraba talauci to to- to da shi da wancan bawan kuma su kai gwansu ɗaya tafiya lahira ba su da wata matsala yawwa sai dai ana aljanna suna yin aka ce za mu keta mai tirafi a ta nan kabi an ɗauke ka a wata bambalasta an wuce da kai ko wani jirgi na za ka sani irin ta can fi ba irin ta nan ba. ka gani ko وساءت الكافر والفاجر مليته mutuwa tana zuwa kafiri da fajiri ولا غير استعداد ba kan tanadi ولا ba ba أوبة shiri.
ولا مقدمات babu wata shimfiɗa da ta gabata da منذرة za ta gargaɗe shi mutu da ce wadda za ta tunkuɗa shi zuwa ga aikin kirki بل تأثير بغتة bari za ta zo musu ne a baraɗe sai ta gigita shi kuma ba su da ikon biyar da ita ba kuma za a saurara musu ba وكان الموت أشد شيء عليه sai ya zama mutuwa shi ne fi tsanantar abu ga kafin da fajiri Allah ya kiyashe mu وفراق الدنيا أفضل rabuwa da duniya shine mafi cutarwar lamari gare da zai fita daga aljanna ya fada kuma jahannama نعم ita duniya ba ita ce aljannarsa ba to ku- ita shine mafi kiwuwar abu gare shi ba abin da yake ki kamar rabuwa da duniya eh ya- ya- za- zalika ma kunta min tahidi Eh, wannan abin da kuke ta bude wa kenan an je amurka an je wane ne duk dai ba za a mutu ba kaga ni to gaje da ka zo a shahar sallallahu alaihi wasallam ya وإلى wuce.
هذا المعنى أشار صلى الله عليه وسلم بقوله zuwa wannan ma'ana ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuni da fadin من sa أحب لقاء الله wanda الله duk yake لقاءه.
kaunatar saduwa da Allah shi ma Allah yana kaunatar saduwa da shi ومن كره لقاء الله wanda ke son لقاءه.
saduwa da Allah to shi ma Allah yana son saduwa da shi نعم kun gane to haka nan abin yake Mhm. eh to haka nan abin da yake in dai na to kaga wannan Kuma rabi'u.
yanzu wannan ya gama da kismi na uku kenan نعم wannan ismin abin da ya kunsa idan mutum ya hankalce shi da kyau abin da alƙali iya da ya faɗa shi wannan ismin da muka gama shi ne zuciyar littafin nan نعم
don a nan cikinsa maza ma take cikin wasu nasosi na shari'a da za su iya idan ka samu kuskuren fahimta yanzu su raba wa- su- wato kwanyata ta raba wani abu ga manzo Allah wanda kuma raba shi da shi kafirci ne ko kuma mungun halaka ne to duk su ne ya yi aikinsu a cikin wannan kisan ya gaya maka yadda fuskar abubuwan nan suke baki daya ya kuma tabbatar maka da abin da ya halatta ka raba shi ga manzon Allah da da annab da sauran annaba da wanda bai halatta ba dan karka suma na sofi da kake ji kaza kaza kaza kaza kaza yanda ka dauke su ba haka su ba aka da karatu shi yana da karatu alƙalin yanzu saboda haka ya warware ma yanda abin yake a wurin masana an gane to الاسم الرابع to izini na hudu في تصرف وجوه الآثام في من تنقصه أصبه عليه a الصلاة cikin والسلام jujjuyawar kusakon hukunci cikin wanda ya rabata waya ga annabi ko kuma ya faɗi wata kalma wacce ke mummuna ya rabata ga galibin manzo Allah kalmar da a yare za a iya kiranta zagi ita kuwa kalmar da za a kiranta sabbu zagi a haƙƙinmu daban a haƙƙin manzo Allah daban Eh, a haƙƙinmu daban a haƙƙin manzo Allah daban yanzu idan ko ni ko kai ko shi ko waye ka ce rigarsa fa ta yi datti in zagi ne wannan a ba zagi ba nuni ne ma ya zuwa ga cewar ka zai ka yi taron ka amma faɗin wannan a janibin annabi ka ce kayansa ko sun yi datti ko masu datti ne alaihi salawatu rabbi wa salamu to wannan a haƙƙin manzo Allah sabbu ne. to ai kaga abin da zai haɗu yau wato shi yasa yace wannan ismi zai ma- zai maka ne a cikin wanda ya tau- ya danganta tawaya ga annabi ko ya danganta ya raba wata kalma wacce ke ta zagi ce ga janibi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to akan haka zai wannan ismin na hudu ga baki ɗayansa me hukuncinsa menene kuma kalmar da za ka yi a ce ka zaɓa ta waya ga annabi ko ka zaɓa kalma ta sabbu ga annabi an gane to yanzu duk shi ne abin da zai kai damu a nan ƙasar gaskiya magana wannan ismin idan ana yin sa wato duk a rufa a rufa a rufa ake yin sa kaga dai korewa ake amma su malaman tsoron karanta abin ma suke ji a da kuma duk abin da za a faɗa a nan sai dai a ce wannan wasu mutane ne ko a wuri- ƙasa kaza ko a wuri kaza aka yi su a cikin tarihi to yanzu kuma Allah ya kama wani lokaci Allah ya kama wani lokaci kusan duk abin da aka faɗa ci wannan kisa ne kusan yanzu yana gudana a yanzu a cikin al'umman yawa imma ko ga musulmi su yi suna amsa sunan musulunci kuma suna yin abin ko kuma ga kafirai suna fitowa da shi ƙarara muna nan kamun mu shiga cikin halin da muka shiga ciki din nan su muna zaune lafiya ba wai janibin manzon Allah ba ko janibin ahalin gidan annabi ko janibin sahabban annabi ko janibin al'ayyimatul mujtahiduna shugabanni na na malaman shari'a ko ƙari'ai ko mai waliyan Allah sai ko malaman garinku ba za ka iya ganin aiki tare da su ba a da a nan ƙasanmu banta za ta ba a ce irin su shehu dan bode ko su ai da sauransu in ka ce irin su shehu tijjani wannan ji ake kamar ka fita ma daga cikin ma kauna gaba daya an gane to amma yanzu mun zo mun samu kanmu ba duk kalmomin da ake tsoro din nan a tsoron aiki kayan su yanzu ana yin su kuma gaskiyar magana wato akwai turkoki da suka fito a cikin musulunci wanda su ne kan gaba suka ciri tuta wajen yada wannan bala'i wajen dasa wannan musibar na farko akwai wanda ake ce 'yan hakika yan hakika sun fita ne a cikin masu danganta kansu zuwa ga ɗari kun auliya ullahi an gani sun fita daga cikin ɗariƙun waliyai wanda suke danganta kansu da ɗariƙun waliyai a ciki suka fita suka zane suka bar hanyar waliyan nan suka musu tawaye suka zama sai suka fada janibin manzon Allah da baki daya suka fada janibin Allah sai zama na ba waliyan ba sun wa manzon Allah ma tawaye sun wa kuma Allah tawaye din gungun ba irin kalmar da ba a ji ta sharri a bakin su a cikin irin wannan duk zami zantukan anan zai kawo irin wannan abubuwa yan hakika kenan kun san su sarai suna nan a cikin mu ko ina ana nan ana nan ana nan dan yan hakika nan sun riga wasunsu daga cikin wadda da zamu faɗa a nan ƙasar ana nan ana nan sai wahabiya ita kuma ta shigo ta shigo ita kuma ta shigo ne daga cikin mutanen najadu a cikin irin matafiyarsu ita kuma ta shigo ne da sassauta darajar manzan Allah ita wancan firka ta farko ba ta dangantuwa da ilimi kwata-kwata ba ta da dangane da ilimi a'a ta waye ne kawai ga Allah da manzan Allah yawa rashin kuma madoki ne rashin mafaɗi ne rashin madoki ne an gane amma wannan firka ta ita wahabiya ita kuma tana jingina ne da ilimi wajen tabbatar da ita kuma na tabbatar na sassauta wa al'umma darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hankali a hankali sai an sauke ma yadda kake ji manzo Allah daga ran ta zo da abubuwa da yawa wanda suka shafi wannan wanda ta yi wa a gaba da zamu yi bayanin su ita ce firka ta biyu firka ta uku ita ce kuma daga baya sai kuma ga ɗan shi'a sun shigo sun kuma sai suka dimfari wato jakar manzo Allah da rigarsa su ne sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ba'arin matayen gidansa duk wanda ya taba wannan bari ya taba rabin annabi ya taba janibin manzo Allah da a cikin mu nan fa ba a wani guri ba irin ka iri na irin waye duk waɗannan turkokin aka same su kuma mutum zai duba ya gani da da da babu su da yanzu da ake da su yaushe ne musulunci ya fi kima ya fi daraja ya fi ajawali yaushe ne musulmi ya fi kima ya fi daraja ya fi ajawali to ni a gudina wayannan turkoki guda uku su suka zo suka haƙaƙar da abin da ake kyararsa a cikin wannan baji wannan kismi wanda kuma za mu ji hukuncin abin a gurin malamai alƙadar alƙadi abu al-fadl wa faqahu Allah alƙadi abu al-fadl wa faqahu Allah Allah ya jaddada shi yace kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati ya gabata a littafin Allah da sunan manzan Allah وإجماع الأمة da kuma ijma'in al'umma ما shugabanni يجب من الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم abin da ya wajaba na haƙoƙi ga annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin da ya wajaba a baiwa manzon Allah وما يتعين له من da abin da ya- ya ayyana shi ne zama farlo aini ga kowa na kyakkyawar biyayya gare shi وتوكيل da jin nauyinsa da وتعزيم girmama shi dai da وإكرام ban girma a gare shi وبحسب هذا to gwargwadon yadda yake da haƙƙin a girmama shi a yi masa kyakkyawar biyayya a- a ji nauyinsa حرم الله تعالى أباه في to كتابه gwargwadon haka ne kuma Allah ya haramta cutar da shi a cikin littafinsa وأجمعت الأمة kuma dukkan al'umma ta haɗu a bisa kashe duk wanda ya- ya danganta wani abu na tawaya ga janibin manzan Allah wa sabihi da duk wanda ya danganta kalma wato ta sabbu ita ce wato kalmar da ta shafi zagi ta kai matsayin a ce mata zagi to ya danganta ta zuwa ga janibin annabi sallallahu alaihi wa sallama قال الله Allah تعالى ta'ala ya ce إن الذين يؤذون الله ورسوله Wayannan da suke cutar da Allah.
وأعد لهم عذابا مهينا wa'annan da suke cutarwa ga Allah suke cutarwa ga manzan Allah to la'anahumullahu Allah ya tsine musu fi duniya wa lafiya fi duniya da lahira wa addalahum azaban muhina ya tanada musu azaba ta wulakanci to wannan ba wanda zai kai kafiri la'anahumullahu fi duniya wa lahira wa addalahum kuma azaban muhina to ba dai musulmi ba komai zai fita sai mutum ya fita daga musulunci sannan zai Allah kiyashe mu
وقال والذين- يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم ubangiji ya ce waɗannan da suke cutar da manzan Allah lahum azabun alim azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare su ko tuban su ba ambata ba نعم yawa amma yuzunar mu'minu wal mu'minatu fa sun malam ya tubu amma wannan ba wani zancen sun malam ya tubu Na'am.
yawa وقال الله تعالى Allah ta'ala ya ce وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا inna zalikum كان عند الله عظيما وما كان لكم bai halatta ba ba zai yiwu ba bai cancanta gare ku ba ku cutar da manzan Allah wala an tankihu azwajahu min badi abada ko ku ce za ku auri matayensa a bayansa har Allah ya nade kasarsa an gane kishin matansa ma Allah ne yake masa sallallahu alaihi wasallam kada wani ya kuskura ya zaman yan shehunai sun sun tsufa ba sa san auren yan yara mata yara saboda ya san ya mutu wani zai aure ta wani ne wanda suka tsufa taron ya mutu shi shi ke da su ma sun isaya sun fi san irin wannan tun da kai ba annabi ba ne manzan Allah ne kawai aka tuge masa amma jirgin karwali idan ya rasu zai aure mai ɗakinsa sai a aure ta babu laifi amma manzan Allah Allah cewa ya yi abin babba ne a gurina ku ce wai za ku auri matar annabi a bayan wafatinsa ba a gurinsa ba a gurina ne abin yake babba inna zalikum kana inda Allah azima wannan sai annabi Eh, sai annabi a baku naku da banke ku ba a hada shi da du'a eh fa ahmadu fardun jawharun lan yuqassama Mhm. to mu jira قال تعالى في Allah شأن ta'ala ya ce a الحرير cikin haramcin jirwaye ga annabi sallallahu alaihi wasallama يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا wa qulul zurra wasu ya ku wa'anda suka Ayata.
yi imani kaf ku dinga cewa manzon Allah ra'ina a saurare mu wa wa qulu unzurna Ab- maimakon ra'ina ita ra'ina din lafiya lau amma ku kyale ta ku dinga cewa unzurna dan dalilin ne zai faɗa a وذلك gaba أن اليهود كانوا يقولون رأينا wannan ya faru ne saboda sun- yahudawa suna cewa ra'ina suna zuwa suna cewa da suka ji ana faɗin haka sai suka zo suna su ma suna faɗa suna ra'ina suna cewa ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane Ai, ai ai al'ina ina sama aka wasu ma'amina ma'amina.
ma'ana ba mu kunnuwanka ka saurara daga gare mu wai arjuna bil kalimati Na'am.
ita wannan kalmar jirwaye suke da ita a yaran su ma'anarta arruqunata wauta kenan kaga a harshen ku ku larabawa an sana mutu mutum lafiya lau kalma ce ta yi amma ga wasu su kuma ko baka san akwai irin wannan kalmomin ba a yaran ku lafiya lau amma a yaran wasu sai zama kuma a shari'a ce zagi ne kalma kuma ɗaya ce sai ce to ku daina faɗa نعم.
kalmar da za ta haɗa ku daina faɗa kana Allahu mu'minina an tashabbi bihim to manzo Allah ubangiji sai halin mu'mine gabarin kamanceceniya da su وقد بريت بنهي بنهي المؤمنين عنها ya yanke wannan tsanin da yahudawa suke amfani da shi na cutar da manzo Allah ta hanyar hana mu'minai بها الكفار والمنافق الى سجده dan kada وإزائه.
dan kada kafirai su iya saduwa da ita wannan kalma ila sabbihi zuwa ga kalmar da take sabbuce a janibin su wato zagi kenan wal istizai bihi da kuma da kuma izgilanci da shi wakila balli ma fi yamin musharakatul lafzi lafazi ko kuma an ce su bar yin haka ne saboda abin da yake cikin da na musharakar lafazi annaha inda da yahudi domin a wurin yahuda la sanuka sanuka.
eh wai saurari amma ka Allah ya jiyar da kai a gurin su har yau tana ma'anar wannan kalmar wakila kila kuma ne ma fiya min qillatil adabi bari an hane su ne saboda a cikin ta akwai karancin ladabi wa adami tawqirin nabi da da sallallahu alaihi barin jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma girmamawa gare shi da anna fi lugatil domin ansari ita a lugar an sara mu da Madina irana nar'aka ma'anarta shine wai ka kiyaye mu mu kiyaye ka a annabin ne sai ya kiyaye ka sannan za ka kiyaye shi fanuhu an sai zalika aka hana su gabar- gabarin wannan fizik mu kana malahu domin abinda wannan kalma ta kunsa annahum la la yar'awnahu su ba za su kiyaye shi ba sai idan shi ma ya kiyaye su wa huwa shi sallallahu alaihi kuma manzo Allah sallallahu alaihi واجب wasallama الرعاية wajibin kiyayewa ne gare shi a cikin kowane hali وهذا هو صلى الله عليه ai وسلم gashi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa قد نهى عن السفر ya yi hannu ga barin yin alkunya da alkunyarsa a ce da wani abul kasiri Na'am.
to a bari sai annabi فقال ya ce اسمعوا باسمي ya ce kuna iya sa sunana ولا تكنوا بكنيتي amma kada ku yi alkunya da alkunyata صيانة لنفسه dan tsarewa ga zatinsa mai daraja حماية عن da أذاه kuma karewa ga barin cutar da shi إذا كان إذا كان صلى كان صلى الله الله عليه عليه وسلم domin abin da ya faru wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama استجاب لرجل ya amsa wa wani mutum na da da ya kira ya ce wani ne ya ce ya abar kasiri sai manzo Allah ya amsa masa فقال lam a ilinka sai ya ce ai ba wai ba kai nake nufi zai wai ba ba- ba shi yake nufi ba إنما دعوت هذا wannan nake kira shi ma sunansa abul qasim فأنا حينئذ hani daga أستغني sai بكنيتي ya hani gabarin sa alkunya da alkunyarsa لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره dan kada ya cutu ta hanyar amsa kiran waninsa لمن يدعوه liman lam yad'uhu ga wanda ba shi yake kira ba ووجد بذلك المنافقون والمسابقون ذريئة ila azahu sai zama da munafikai da masu izgilanci su samu tsanantuwa zuwa ga cutar da shi والإزراء به da kuma wulakantarwa ga janibinsa فينادونه sai su dinga kiransa فإذا التفت idan ya قائل waiwaye su sai su ce إنما أردنا هذا muna لكم nufin wannan ne su nuna waninsa نعم دعي- ta nisan da gudan wahantarwa gare shi واستكفافا da haƙi don rena haƙƙinsa على عادة المجان kamar yadda shi ne al'ada ta masu barkwanci da والمستاذئين masu izgilanci فهم صلى الله عليه وسلم بما أذاه mun zaga shi ya tsare alf- wato shingen nan na cutar da shi bi kulli wajen ta kowace fuska فهم محقق العلماء faha malamu haƙiƙul ulama'i نعم to malamai waɗanda suke masu tabbatar da sani suka ɗauki na haya huwa hannun nan nasa أنا هذا gabarin wannan yin Alhamdulillah, alkunyarsa hayatihi.
a bisa mudda iya rayuwarsa a nan duniya ne kawai aka hana sa suna afirka su ne وأجازوه بعد suka suka وفاته halatta shi bayan wafatinsa لارتفاع الإلة saboda abin da ya jawo aka hana ɗin ya gushe an gane abin da ya jawo aka dama din ga shi ne idan aka kira zai karba maka kuma ka ce ba shi bane to wannan shi da to yanzu tunda ya koma ga Allah ya faku to shi ke wannan illa ka san alhukum نعم yadudu ma illati ko yawa wujudan wa adama shi idan dai shari'a ta yi wani hukunci ta rataya shi da wani dalili to idan dalilin ya gushe shi ma hukuncin sai ya tafi yawa shi ne ma'ana sunan suka gani وللناس في هذا الحديث مذاهب akwai matafiya daban-daban ga ga malamai a cikin wannan hadisi هذا موضعها wannan ba shi ne bigiran wato bayyana da wannan matafiya وما ta ذكرناه فهو مذهب الجمهور abinda muka ambata dinnan shine mazhaban yawa-yawan su والصواب shi إن شاء الله shine kuma daidai أن insha ذلك Allah على طريق تعظيمه wannan a duka وتوقيره tafarki ne na ta'azimi girmama ga annabi da jin nauyinsa وعلى سبيل a الندب bisa tafarkin kuma mandubanci ne wanda suke ba da musabanci shi wannan hana sa- hana hana yin alkunya an gane ba wai na haramci ba ne نعم ولذلك لم ين- لم ينهى عن اسمه don haka bai hali ba gabarin a sa sunansa لأنه قد كان kad kana Allah mana min nidaihi bi qawlihi domin Allah ya hana a kirayi manzon Allah da sunansa da fadinsa la taj'alu du'a ar-rasul bainakum na du'a ibadikum ba aba kada ku sanya addu'ar wato kiran manzo kiran manzon Allah a tsakaninku kamar kiran sashinku da sashi na'am yadda zan ce da kai yawa ne ka ce min nima yawa ne na'am kasu annabi ya fi karfin haka na'am kuma gani ma bana kiransa haka ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ko ni ma martaban nake kira to shi za ku dinga kira ya rasulullahi ya nabiyallahi to haka ake yi
وإنما كان المسلمون يدعونه يا رسول الله haka يا musulmi نبي suke الله.
kiransa ya rasulullahi ya nabiyallahi وقد يدعونه بكنيته sukan قبل أن yi wani lokacin ينزل sukan عن yi الأهوال.
kiransa sashin sukan yi kiransa da abul qasim a sashin halolinsu نعم وقد روى أنس رضي الله عنه Anas ya rawaito radiyallahu anhu أنه صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wa ما sallam يدل على كراهة التسمي باسمه abin da yake shiryatarwa zuwa ga karhancin sa suna da sunansa وتنزيه عن ذلك da kuma nisanta sunansa ga barin wannan a dinga sa wa yara wannan kowa muhammad muhammad muhammad kowa tsura muhammadu نعم ai mu nan kaga da yake ga yanayin mu nan dama an tsotsa hantsa ta ladabi ga manzon Allah a nunan kasan mu Najeriya dole in an sa Muhammadu nan galibi sai ka ji an ce Muhammadu wani kuma sai a bauɗe wanan nan ita shi ake kira duk su Mustapha nan su Nuran nan su Aminin nan su Habibun nan su Bashirun nan su duk dai Muhammadu نعم su Awwalu Sani Salisu fa- duk Muhammadu نعم an gane amma bauɗewa ne saboda kiran wannan alamin kowane yaro ka dube shi sai yi da fushi ma za ka yi kiransa kai wani kuma ka faɗa a ga tashi hankali kuma gane ne yau ka tsa- ka ke- ka- ka kira wannan sunan ka daka matsawa to nan mu da yawanci ka ga a irin namu na daban bisa namu al'ada to dai ka ga dai mu nan haka muke yi نعم yanzu kuma kaga lokaci ya canza yanzu yanzu da muhammad to ka gani to haka abin da yake yawa sai ka ga ko salati dole sai mun jinjina ga annabi a cikin sa. in ce allahumma salli ala sayyidina muhammad نعم yawanci idan ka ji mai salli ala muhammad din nan to galibi bai sami fikihu a nan gurin mu yawa a cikin nan al'umman mu ba an fahimta Mhm. kai ya ce kuma kai ya ce yaya ga abin da manzon Allah ya faɗa kuma ka ce wai buga ga wani fikihu naka daban kai ba wani abu bane manzala yana da ikon yana da damar ya faɗi abin da ya ga ya cancanta gare shi a cikin haƙinsa yanzu ba an ce masa ya khairar bari ya ba ya fiye yan halitta sai ya ce za ka ibrahim hadisun sahihun rawahul bukhari نعم
ya fiye yan halitta ya ce annabi ibrahim kenan to sai ka sai ka ce ai ba in an ce shi ne fiye sai ka ce ai ba shi bane da abin da ya faɗa kai wawa ne ba ka da hankali da ya ce da kansa muhammad matsayinsa ne kimarsa ne amma kai kuma fa sai ka jinjina Mhm. sai ka jinjina Mm.
الألم والقر in ba ki dahumi ba ne mutum ba ki dahumi ba ne mutum Allah ji kan malam sai ne abin nan aiki da kuma malam sai ne dirimin sambo eh dirimin sambo ya kaji wani in zamanin ne ya kaji yana zai wani zai magana ne ce abu salli ala muhammad wa ali muhammad ya ce kai wannan wa kake kira ne talaki ku ko an go ku yake shi wannan da kake bayani. wannan dai ni ban ji kana ambatan annabi ba yanda kake faɗa ni ban ji kana ambatan mun ga Allah ai ba ga Allah ya fi karfin wannan ambatan malam Usaini isa malam sani sani Usaini ba malam Usaini sani Usaini ai kiyaye da shi ko eh bin mun tambo Allah ji kansa ya ya da sai eh ba sauki eh ba sauki eh Allah ji kansa Amin.
to na'am إذا لم يوقر Eh, idan ba a ji nauyinsa ba فقال ya ce تسمون أولادكم محمدا kuna ambatan kuna ambatan ƴaƴayenku muhammadan sannan ka san irin lafuza yawanci da abin da ake roɗan mutane ke sai a ce ga abin da ya faɗa shi kenan to yawanci irin wannan bin alfazin ba a duban fikihu a cikin abu ba sa fikihu a cikin abu shi ya jawo nasara suka halaka ai bismillah injila yanda take shine bismil abi wal bismil abi wal ummi wal ibn shine bismillahir rahmanir rahim bismil abi wal ummi wal ibn to me zaka ce da sunan uba da uwa da da kaga ya aka yake la haula wala quwwata illa billahi al-azim to sai suka bi lafazin sosai suka ce to shine uban ke ka ji magana wa fata da shi Allah akwai abin da yake nufi da ummu da ummun ya fara bismi da ummi wal abi wal ibn sai da shi yasa mai zama shi tijani ya fassara wannan bismillah ta injila eh yace ummun ai hadratul zatil mutlaqa ce halar zati ce wanda ba ta da mashiga a kullu a kullu take shi abin hadratul uluhiyya ne shi ibnu ko mazharul asma'i wa sifati ne to su duka gani ba ka gani Allah ya kyauta da shi kawai shi ke nan da suka ji da da uwa da uba sai suka ɗunguma nan wani da wani suka ji ake gara shi ke nan yanzu da yawa sahabbai manzo Allah yake musu umarni sai su kibin umarnin ita wanda yasa suka kibin umarnin sun yi aiki da hankali ka gani to wa ruya an yi ruwaya anna umar bin al-khattab radiyallahu cewa anhu sai na Umar Allah ya kara masa sara ila yarda ahli al-kubati ya rubuta wa mutanen la Kufa yusamma ahadun bismi nabi sallallahu alaihi wa sallama kada na sake jin an sake sunan an sake sa wani yaro sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam akawa abu ja'far bin tabari Imam Tabari ya yi kace shi wa aka muhammad bin sa'ad shi kuma ya yi kaya annahu nazara ila rajulin ismuhu muhammadun cewa wato wani ne ya- ya kalli sunan wani mutum da sunansa Muhammadu na wa rajulun yusabbuhu Eh, wato shi sai da Umar kai ya ga wani mutum sunansa Muhammadu sai ya ga wani yana zagin wa sa yaqulu lahu yana cewa da shi ala allah bika ya fa'ala Allah Muhammad, bika wasana- kaza wa kaza au sana'a duka Allah ya ma kaza da kaza sai kuma ya faɗi sunan kuma Muhammadu
فقال عمر لابن أخي محمد بن زيد بن to الخطاب shi sayyidina Umar yana da dan uwansa da ake cewa Zaid ibn al-Khattab Zaidun yana da da ya haifi da sa masa Muhammadu نعم shi kuma wannan da na Zaidu wato a takaice dai mummuna ne dai da mimul halƙi shi dan Zaidu din haka a yanayinsa ba wai kushe shi mutu yanayin ai karatun ne zo a zamanin kudi wato yanayin sa shi dan zai dubin abin nan kamar yana da damamatul hal yana da yanayin da za su ala su sai zai ce mu juna mutum an gane to kuma ga shi sunan sa Muhammad sai da Muhammad da ya dubi fuskar sai ce kai kan na sake jin an yi kiransa Muhammad a ce Muhammadu kuma a ga mummunan mutum kan na sake kan na sake yawa kan na sake ji
لا أرى محمد صلى الله عليه وسلم يسب بك Eh, ba- kada na so maganin sunan nan ana kyararsa da sababin ka yawa don za a kiran ka watakila a kya- wani ya kyari kan kuka faɗa kowa ne da yanayin halittar ka والله لا تدعى محمدا wallahi ba za a sake kiran ka muhammadu ba muddin ina da rai وسمى عبد ne الرحمن ya sa manzo ce a ce ma abdulrahman ne sai da abin da za su faɗa su faɗa sai yawa ya fi sauki haka a kaucewa a kauce wannan sunan mun jayi haka ne mun jayi dal kauce masa wannan to وأراد أن يمنع لهذا أن ليه؟
يسمى محمد أحد بأسماء الأنبياء to sai ya nufi saboda wannan da ya so ya rubuta takarda ya yi doka ya ce kan kai ba manzo Allah ba kan na sake bin ana sa wa yara sunayen annabawa نعم.
to كراما لهم dan ba ذلك yawa dan alfarmanta gare su a cikin wannan وغير أسماءهم ya cancanza sunayensu وقال ya ce لا تسموا kada ku yi بأسماء sura da الأنبياء sunayen annabawa ثم أمسك daga baya kuma duk sai ya fasa dan kai ya haramta abin da Allah bai haramta نعم Mhm.
والصواب abin da yake gatari جواب هذا كله wannan duka halal ne a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama بدليل اتفاق الصحابة على ذلك saboda ga- dalilin gamuwar sahabbai akan wannan وقد سمى amma jama'atun minhum jama'a da yawa daga cikin su sun sa wa ɗansa kowane ya sa wa ɗansa suna muhammadu wa kannahu bi adil sun qasim masa alkunya da abul qasim wa ruwiya an yi ruwaya annabi sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini a cikin wannan ga sayyidina ali saboda haka hanin a sa muhammadu na ladabi ne kawai da ban girma ba wai na haramci bane Na'am.
in ka iya to mhm.
wa qad akhbara sallallahu alaihi annabi sallallahu wasallam alaihi wasallam ya bada labari anna zalika cewa wannan suna muhammadu shine sunan imamul mahdi al-muntazam na'am shi ita ce kuma alkunyarsa abul qasim وقد سمى به النبي صلى الله عليه وسلم kaga shi محمد kansa بن manzon الحسن Allah ya sanya wa dan dalhatu ya samu suna Muhammad bin Dalhata ومحمد بن da Muhammad bin Amr bin Hazim ومحمد بن da Muhammad bin Thabit bin Qais bin Shammas وغير واحد da wani ɗaya ba ɗaya ba وقال ma zarra ahadakum ba zai cuci ɗayan ku ba محمد a a gidansa a samu Muhammad ɗaya ko biyu ko uku wato ko ma fiye da haka ke shi yasa duk duniya ba inda za ka je ka ji Muhammadu Awwali Muhammadu Sani Muhammadu Salisu Muhammadu Abinna sai a cikin mutanen Allah sai a cikin mutanen Allah sun ta gariya to susan a irin kasashen mu na. to mu gina وقد فصلت الكلام في هذا القسم على بابين wannan fatishin fada yake yace na rabe zance a cikin wannan ismi a bisa babi guda biyu كما قدمنا bayan da muka gabatar da shi a farkon littafi آه، الباب الأول babin farko في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم صب أو نقص cikin أو bayanin نقص.
abin da yake a cikin haƙƙin manzon Allah za a ce masa sabbu zagi kenan a haƙƙin manzon Allah ba kai a haƙƙinka ba نعم au na tsaso ko kuma tauyewa ne ga daraja manzo Allah cikin haƙƙinsa min ta'aridin na daga jirwaye ne au na shin ko kalma ƙarara لم Kai sani.
وفقنا الله Allah وإياك ya datar da mu da kai أن جميع من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو cewa baki ɗaya wanda ya raba wato kalmar da bata dace ba ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallama aw abahu ko ya raba wani aiki da janibin annabi sallallahu alaihi wasallama ألحق به نقصا في ko- حقه ko ya danganta masa ya raba masa tawaya fi nafsi a cikin zatin kan kansa أو نسبه ko nasabarsa ka ji tashi hankali ko au nasabihi ko nasabarsa shi yasa nake gaya muku yana daga cikin sharrin da aka shigo wanda shi ba ta gefen su kuma yan hakika da ana kaza su mutu kashi uku ko gefen wahabiyawa shi kuma yana daga cikin abin da aka shigo mana da shi kuma da ilimi aka shigo da abin an gane a yi shi ma malami yana shigowa da barna kuma da ilimin zai amfani to an shigo da wato rabata waya a cikin nasabar manzan Allah shi kuma manzan Allah da kansa ya tsaya da kare nasabarsa ka a taba man nasaba shi yasa Hassan dan Sabiti da ya nemi ya nemi izinin annabi ya rasulullah ina so na yabe ka zan yi zambo ga wa'annan magautan naka na ƙuran shawa to kuma ka san akwai dangantakar manzo Allah a cikin su manzo Allah sai yace kaifa bina kabi ya za ka yi dangane na akwai daga cikin waɗanda suke ina din nan wanda in ka taba su ka zagi wani idan ka taba mahaifinsa ka taba ne yanzu misali in ka je garin abinka tana zazzagin baban abu Ɗali- abu, abu lahabi wa ka zaga wa ka taba ka taba nasabar annabi ka taba abu makari saboda haka in ka san sunan uwar da ta fi shi zai ka koma can barin ka je ka sayin da za ka ci ka- ka ka koma ta can amma kana komawa gefen mahaifinsa ka zo ka dira kan dandariyar nasabar manzan Allah sa ubangiji da baraka wa ta'ala shi ma sai koma gefen mata ya ce wa mar'atu da shi da matar ai bai ba a zagi ubansa ba yawa shi da matarsa dai su karata can yawa nan babu wani shi kenan zai su karata ba matsala an gane to saboda haka magana ce ba kai ka gina sabiya ya za ka yi da dangane na a cikinsu manzo Allah ya ce la'asullan naka minhum zan zare ka daga cikinsu ya rasulallahi kama tu sallu sha'aratu min al'ajini kama yadda ake zare gashi daga cikin kullu ba za ka shigo cikin duk abin da zai ba duk danganan ka ba abin da zai rabo cikin zamban da zan yi ta ji wani na gwanayi shi yasa shi ma yabo ga annabi sai ma interview ba harkar neman kuɗi ba ce yanzu kawai mutum ya dubi ganguna ya ta zuba da sauka sai an kula da kyau ta gane sai da yin kwanzu Allah ya ma interview ce to je kauran abubakar shi shi ne san danganan mu da kyau ya ma bayani inda za ka shiga da inda ba za ka shiga ba to au dinihi ko kuma kad- ya danganta ya fitar da tawaya a cikin addininsa au kasalatin intisalihi ko kuma wata tada daga cikin tadodinsa au arraba bihi ko kuma ya jirwaye da magana au tashabbahu Au tashabbahu, yanzu kaga wannan, a dangaren nan.
nan yanzu misali idan mutum ya ce alan ba na bukatar taimakonka yanzu don allah wannan girmama ka yi yaban ka yi ya danganta da ne matsayinka idan kai babban mutum ne to shi ma mutunci ne in babban mutum ne kai normal babban mutum a garinku wanda yake taimakon mutane misali ka zo ka ce ba na bukatar taimakonka ai wani tsura masa zagi kai babban mutum idan kuma normal mutum ne irinka abinda kai masa dai wato kanu dai ba shi da wani muhimmanci to shi wanda ya faɗi wannan kalma ni ban ji san da ya faɗi wannan ba amma dai ta shahara kowa ya san ya ji ya sani wanda na ji daga bakinsa ita ce cewar ya yadda manzon Allah babba ne amma bai da dan babba ba ne to idan ba dan babba ba ne daga ba babba ba sai ne kuma to shi yake gaya muku idan muka bi wannan fasalin ko yanzu da duk muna karatu a gaban malamanmu sai dai su dinga mana bayani ce mu wasu mutane ne a nan gabas din nan kasashen ina ne ko yamman nan saboda abin ko mafarkinsa ba za a iya yi ba yanzu yana cikin mu yana kuma ka ce mu zauna lafiya ka ce wai a ji daɗin rayuwa yawan muka ji daɗin rayuwa ai mun shiga uku yanzu in dai rayuwa ta yi mana daɗi yanzu wallahi mun shiga uku ai bai kamata mumini mutumin kirki ya ji daɗin rayuwa ba yanzu a irin wannan abin Eh, a ce wai ranka ba komai a lafiya lau cikin jin daɗi kake kana shagalinta a yanzu ana talawulin ana talawulin annabi da wa'annan kalmomin ai ba zai ba su wa'anda suke masu imani da gaske wa'anda muka zauna da su wallahi tallahi mutuwa za su wallahi mutuwa za su in ji irin kalmomin da kake ji yanzu wallahi tallahi ba su rayu ba ya tunda ba zai iya cin abinci ba ba zai iya bacci ba ba zai iya zaune ba zai iya tsaye ba ya fita hayyacinsa kenan to mun kuma kaga duk abin ya Allah zai sauka Allah ya sauka to au shabbahu bi shay'in ala tariqi sabbi ko kuma ya kamanta shi da wani abin a bisa tafarkin sabbu wato wato raba mummunan magana gare shi au al-hijraya ko wulakantarwa gare shi ko kuma kaskanta sha'anin manzan Allah ya mutum ne kamar kowa ko kuma matacce ka tsirin wannan abubuwan an gane to au al-ghadab minhu ko kuma tauyewa daga gare shi wal aib lahu ko kuma aibanta gare shi huwa shabbul lahu wannan duka wanda za a ce mai zagi ne an gane mai raba kalma ne ta zagi a wannan jami'in Mhm.
hukumu bi hukumu sadi sabbi hukunci a cikinsa hukuncin duk da za a yi wa mai zagi to irin kalmar za a yi masa irin hukuncin za a yi masa talu kashe shi za a yi kawai amma da bayyana kuma za ta gama tafi da yawa Eh, yawancin galibi mutane da suke rayuwa suke asa suna koroko galibi matafi ne Eh, to kamar da sani za mu bayyana shi من هذا الباب babu wani bangare da za mu toge daga cikin dukkan bangarorin wannan babin ta kowane gefe mutum ya rako janibin annabi ta ko ko kai amfani da ilimi ko ku a tsantsan jahilci ne da wauta ko ku gabunta ce ko da sani ko ba sani ko da jirwaye ko da magana karara ko da wace irin abu ne ka rako manzan Allah to ba sauki kawai yawwa لا هذا المقصد
a cikin wannan makasadin namu wannan manufar tamu الذي تصريحا كان او تلويا to ba ma kokonto a cikin wannan hukunci abin ya zama magana ce ƙarara ko ko talwihi ishara mutum yayi وكذلك من لعنه haka wannan wanda ya danganta la'ana ko ya danganta wata mummunar addu'a duk ya raba ga janibinsa او تمنى مضرة له ko ya guraci wata cutuwa ga janibin manzon Allah او نفذ اليه ما لا يليق بموصفه ko ya danganta ya danganta abin da bai dace da matsayinsa ba a bisa tafarki na zargi او عبث في جهته لا عزيزتي ko kuma ya zo da wasa ya zo da wasa a jiha ta manzan Allah wacce ke mabuwaya an gane da sufufin minal kalami da wani irin gaɓinta ta zance gaɓinta ta magana wannan ana samun ta dayawa a cikin mutanen da ake so yan hakika din nan sai a janibin Allah a janibin manzon Allah in kana so ka je reni da wulatanci da rashin karrama da rashin girmama nema suka ji eh nemi yan hakika ka ji haka suke bambancin su da wa'ancan su wa'ancan suna amfani da ilimi ilimi suke markwada su kafa wa abin hujja su kuma wannan dama maguzanci ne tsagwarinsa ba wani magana ilimi a cikinsa
وهجر haka nan da wata alfashin zance ومنكر من da القول mummuna na magana وزور da kiran ƙarya أو غيره بشيء كوكو.
ما جرى من البلاء ko kuma ya raba masa wani aibi da sababin abin da ya gudana gare shi na na musibu والمهنة عليه da jarrabar da Allah ya masa أو غمسه ببعض العوارض البشرية ko kuma ya rintse masa girmansa shine ya tauye girmansa bi ba'dil awarid al bashariyati da sashin bijirce bijirce na mutuntaka الجاهدة wanda suka suke hal- suke halatta ta same shi ولم أعهدة لديه wanda take abar sabawa a gurinsa وهذا كله wannan fa من dukkansa العلماء ijma- ba wani malami guda ɗaya da ya fita daga cikin wannan a cikin musulunci kaf Mhm.
وأئمة الفتوى da shugabanni waɗanda suke masu fatawa a cikin addini من لدن صحابة tun daga sahabbai Allah ya dada su إلى هلم جرات har zuwa yanzu nan قال أبو بكر بن المنذر dan munzir ya ce أجمع عوام أهل da العلم wato tarfashin ma'abuta ilimi sun gamu على أن من صد النبي صلى الله عليه a bisa ce وسلم wanda ya raba kalmar sabbu zagi ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam kashe shi za a yi kawai وممن قال ذلك yana daga waɗanda suka faɗi wannan مالك بن أنس kaga maliku dan anas والليث da laisu dan sa'ad وأحمد da ahmadu dan hanbali وإسحاق da ishaq ibn ibrahim ar-rahawiya kenan shine mamatafi imamu shafi'i muhammad ibn idrisa kenan قال القاضي أبو الفضل abul fadli mai littafi kenan alƙali iya وقضى laifi قول أبي بكر shi ne ma abin da zancen abubakar siddiqo ya hukunta duk da bai fito ya ce ya fatawa da haka ba amma zancensa abin da ya hukunta kenan a cikin kistar malikul yarbuzi da zamu zancensa yanzu na نعم ولا تقبل توبته ba za a karɓi tubansa ba a gurin dukkan wayanan ba zancen tuba yawa kashe shi kawai za a yi وبمثله قال أبو حنيفة irin wannan zance duk abu hanifa ya faɗa da dukkan ashabun ra'ayi والثوري haka na sufiyanu sauri da kai ya kuma yi dambi gaba don duk wannan mutanen kufa ne نعم ya ce kai da dukkan shahunan kufa gaba daya نعم والأوزاعي da imam ya koma sham kenan da abdurrahman al-auza'i duk fatawarsu kenan للمسلمين a cikin dukkan dai al- malaman musulunci a duniya لكنهم قالوا sai dai su suka ce hiya riddatu wannan ridda ce saboda haka kisan da za a yi masa ba kisa ne na haddi ba. na ridda ne kaga ba za ku yi ma wanka ba ke ba za ku yi masa sallah ba ke ba za a binne shi a fakabarin musulmi ba ke ba kuma za a yi masa janaza irin ta musulmi karba a jika ake cewa binne yarsa shi a zan karba a jika wa yake zancen za su gwane ai rami za ku tura kawai su mai da shi ku ku mai da kasa a kansa ne karɓa a jika haka ake wa kafiri wanda ya rubda eh Allah ka kiyashe mu saboda annabi eh na'am وروى مثله الوليد بن مسلم walid ibn muslim ya ruwaci irinsa ya ruwaita daga imamu na malik والثغري مثله imamu tabari ya yi kai irinsa daga abu hanifa da dukkan sahabbansa ashabul ra'ayi من تنقصه صلى الله عليه cikin وسلم duk wanda ya raba wata tawaya ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam وبرئ منه ko kuma ya ce ba ruwansa da manzan Allah an gane yawa ko ya ce ba ruwansa to to- to- to- to duk hukuncin su daya أو كذبه ko kuma ya sarefanta shi shi ne danganta wani ƙarya gare shi وقال سهنوني malam sunu ne ya faɗa cikin wanda ya raba zagi ga manzan Allah ya ce wannan rita ce kamar dai zandaka ce mutumin da aka same shi munafiki ashe makiyi ne yake cikin mu ba kasuwa musulmi bane Mhm.
وعلى هذا وقال الاختلاف في a كتابته kan wannan ne saɓani ya afku a cikin neman tubansa da وتكفيره kuma kafirta shi وهل قتله حد ki kuma cin kisansa haƙi ne a kamar yadda wasu suka faɗa ko kuwa kufurin na kafirci ne وسنبينه في الباب kamar الثاني yadda a babu da bi zan bayyana da shi in Allah ta'ala ya so ولا نعلم خلافا في الس- ba hati dan yi bayan ulama da amsari amma dai ba mu san wani saɓani ba a cikin dukkan malaman ƙasashe a cikin halattar jinin wanda ya danganta wa manzo Allah wani abu na tawaya ko ta kalma ta wacce ke za a iya kiranta zagi a harshen آه. سلف الأمة da magabatan wannan al'umma su ne sahabbai قد ذكر غير واحد al-ijma'a علاقة wannan ɗaya da yawa kenan daga malamai sun ambaci gamuwar malamai a bisa kashe shi da وتفكيك tafarta shi وأشار بعض الظاهرين tashin malaman zahiriya sun yi nuni وهو shi ne abu muhammadin ali bin ahmad al-farisi ilal kilafi zuwa ga sabani a cikin fita kafirin mustafid bihi a cikin kafirta wanda ya sassauta shi والمعروف abinda aka sani ما قدمنا shi ne abinda muka gabatar cewa ba sauki suna kashe shi kisa na kafirci قال محمد بن سهول muhammad dan sunu ne yake جماع العلماء malamai duk sun haɗu على شاتم أن سوى سوى wato shatima shine dai mai zagi din shi mai kalmar shatamu wannan kisimi da nauyi yake yake raba ta ga annabi almusulun kisu lahu mai raba ta waya gare shi كافر wannan kafiri ne kawai والوعيد جار عليه sannan narko mai gudana ne a kansa da azabar Allah gare shi وحكمه إن الأمة hukuncinsa a gurin al'umma a kashe shi kawai ومن شك في wanda ya gobantu a cikin kafirtarsa da azabta shi shi ma ya kafirta ta baba maka ya cikin kafircinsa to kuma mutum shi ma ya bi shi yawa واعتج إبراهيم بن مسلم بن خالد بن الفقيه ibrahim al-faqihu ya kafa hujja a cikin kwatancin wannan بقتل خالد بن الوليد sun ce ko malik ibn nuwaira ba ya at-tamimi al-yarbuqi kenan wannan malik ibn nuwaira ita- wato cewar saboda faɗin sa annabi nabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ga annabi sai yace sahibukum eh sahibukum ma'ana shi Khalid bin Walid yana jagorancin runduna na yakin kafirai na na Najd waɗanda suka yi ridda an gane a ƙarƙashin khilafar Sayyidina Abubakar shine Khalid bin Walid baki ɗaya shine komandan yakin shi wannan maliku bin nuwa rasul yarbuyi din nan yana daga cikin wufudin da suka zo wa manzo Allah a sanatul wufudi shekara ta tara kenan suka karbi musulunci suka nuna sun musulunta tamimawa ne mutanen najd duk tsiya daga can take farawa saboda haka da suka koma gida bayan shekara ɗaya sai aka ce manzo Allah ya wakati sai suka ce to ya abin kuma ya rasu saboda haka to sallar dai ita ma ci gaba da yi amma wannan zakka ba wa za mu sake ba ba wani wanda za a bai wa zakka Eh, to saboda haka sai Khalid bin Walid ya je ki ga musu ku dawo cikin musulunci ku ba da haƙƙin Allah kuka ce ai muna yi muna sallah muna yace to sai zakka babu yanda za a yi ku raba eh, sallah da zakka yace eh to haka sai gunku yake faɗa wai haka shugaban ku yake faɗa shugabanmu kai ba shugabanka ba ne sai ya sake faɗa sai ya sake buku yana faɗa sai ya ɗauke kansa kawai sai ya ɗauke kansa halittu bin nori saboda haka da ya kashe shi saboda haka an kashe shi kisa na kafirci kuma tunda mutanensa duk suna tare da shi saboda hakan nan dukkaninsu sun zama bayi saboda sun yi wa Allah tawaye sun wa manzo Allah tawaye mun ci su da yaki saboda haka musulmi suka samu bayi a cikin su hadda kuyangi mata a cikin rabon kuyangi da aka yi akwai wadda kuyanga da ta fada cikin mulkin halin bin wani ta zama ashe matar maliku ce ba sai zance ya haɗu ba hatta da a cikin sahabai cewar halidu ya yi garajen kashe abin da ne maliku saboda dama wannan matar ta ta san ba a rasa irin wannan abu in dai duniya ce sai dai kai haƙuri ka zo hanyar ko kwaye bai ka to ba za ka samu ba in ka ga aikin Allah kawai kai haka shi ke rasa har sai na Umar yana daga cikin da suka fi zafi a cikin wannan abu yace da Abubakar wajibi ne ka cire shi daga wannan jagorancin rundunar ka Amirul Junushin tunda an tsinkai wani abu na son zuciya a kansa sai da abubakar ya ce ni ba zan kubantar da takobin da Allah ya zare shi akan matsayarsa ba Allah manzo Allah ya kiransa takobin Allah to takobin nan ba zan mayar da shi cikin duhu saboda haka yana nan kan abin sa yayi kiran Khalid ya bincike shi ya tabbatar da cewa babu son zuciya a cikin wannan aikin da yake ke ne zartar kawai lamarin Allah ne Allah ne ya nufi turmu da hancin maliku saboda abin da ya kawo a janibin manzan Allah Eh, yau matarsa ta zo ta zama baiwa a ƙarƙashin wanda take wannan maganganun an gane to shine قال أبو سليمان Abu الخطابي Sulaiman al-Khadabi yace لا أعلم أحدا من المسلمين ban san wani daga musulmi ba ليس له في وجوده da ya saɓani a cikin wajibcin kashe shi مسلما idan musulmi ne in dai musulmi ne ya danganta wani abu na aji ko tawaya ko wani abu ba ce ma kafiri ba kafirin iri-iri ne akwai kafirin amana kafirin amana yanzu kan misali a ce a halin kitabi masihiyawa ne ko yahudawa ne kun kulla amana da su dama ya kun san aƙidar su kun san kuma abin da suke faɗa kun san ba su yadda da annabtar manzan Allah to dan ya ce bai yadda da annabta annabta ba dama ya kan haka kuka sulhu da shi ka ga musulmi ne kashe shi za ka yi amma kafiri wannan ahli kitab ba kaka taba shi yawwa kaka taba shi akan haka kuka alƙawarin ku zauna lafiya da shi to وقال ابن القاسم عن مالك ibn al-qasim ya ruwaya daga imamu na malik a cikin littafin dan sununi da mudawwana mabsuta da utubiya وأعطاه مدرب mutarrifu ma ya gaito shi daga imamu na malik a cikin wato mudawwana ta ibn habibin من سب الذي wanda duk ya raba kalma ta zagi ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallama daga musulmi a kashe shi ولن يستتب ba za a nemi tubansa ba قال ابن القاسم ibn al-qasim ya faɗa abu da wani utubiya من سبه wanda duk ya raba kalma ta sabbu zagi أو شتمه ko ya raba kalma abu ta kyara ta zagi أو dai قابه ko ya raba aibi ko أو ya تنقصه raba masa tawaya إنه يكتب kashe shi za a yi وحكمه إن الأمة hukuncinsa a gurin dukkan al'umma shine alkatul kisa kan zindiki kamar zindiki shine wanda aka kama shi ya nemi da legan asiri ashe ashe ba musulmi bane dama kafiri ne yake cikin musulmi نعم. وقد فرض الله تعالى تنقيره ubangiji ya farlanta jin nauyin manzon Allah wa birrahu da kyakkyawar biyayya gare shi وفي المبسوط عن a cikin عثمان mu da wana mabuzuda daga Usman dan Kinanata شتم النبي صلى الله عليه wanda ya raba وسلم kalmar بالزنا shatamu shine zagi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ya ce a kashe shi أو سلب حيا ko a tsire shi da ransa ولن يستتب ba za a nemi tubansa ba والإمام مسلم shi sarki za a ba shi zaɓi a cikin ko ya tsire shi da ransa ko kuma ya kashe shi ومن رواية a أبي المتحدث ruwayat- a ruwaya shi kuma abul musa'abi وابن أبي da ibn abi uwaitin سمعنا مالك su biyun duka يقول suka ce mun ji imamu na maliku yana cewa سب رسول الله صلى الله عليه wanda ya وسلم raba kalma ta zagi ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai ya raba masa kalma ta zagi أو آبه ko ya raba masa kalmar aiki ko ya تنقصه raba masa tawaya Sila.
a kashe shi kawai مسلما كان أو كافرا musulmi ne ko kafiri a wannan fatawar ke ولا ba يستتاب za a nemi tubansa ba وفي كتاب محمد hakan nan dai a cikin mu da wannan shi wato muhammadu أخبرنا أصحاب مالك eh wato sahabban almajirin imamu na maliku sun ba mu labari أنه سأل muhammadu bin suhunin kenan ba eh cewa shi imamu na maliku ya ce النبي صلى الله عليه wanda وسلم ya raba kalmar sabbu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani sa daga annabawa من مسلم أو to كافر musulunci kenan ko waninsa daga annaba duk fa ɗaya ne ko hujjin ɗaya ne yauwa yanzu idan mutum ya taɓa janibin annabi isa ɗan maryamu to shi ma abinda muka wanda ya taɓa manzo Allah haka shi ma za mu yi shi yasa da wani ya tambaya wani wani masihi ne yake tambaya shi wa ɗaya bauchi ya ce wani ya ku sai ku ce wani za ku iya auren mata mu amma mu ba da ma mu auren naku ni ce to abin da yasa iskan ta zo gidana ba za ta ji an taba annabi isa ba sai dai ta ji an girmama shi ni ba ta wani ta je gidanka za ta ji za ta iya jin an taba janibi mai da Allah ke ta to ji to ka koma gaskiya ba da an yi adalci saboda haka ta zo ba abin da za ta ji ta mata da hankali to sai ina da yake ta fito cin ta sai cocin cin ta dawo to za ka iya fa cikin za ta iya a to
من مسلم أو كافر na daga musulmi ne ko kafiri قتل a ولا kan da yake ba za يستتاب a nemi tuba ba a gurinsa وقال أسباب mala asibagu ya ce يقتل على كل a kowane حال hali kashe shi za a sarra لا ذلك zalika أو ظهره au azharahu ya ɓoye wannan ne ko ya bayyanar da shi ولا يستتاب ba fa za a nemi tuba wurinsa أن توبته لا تعرف domin tubansa ba za a iya gane ta ba kuka sani ko tuban muzuru ne نعم وقال عبد الله بن عبد الحكم shi kuma ya faɗa من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو shi كافر ma dai kucila wannan min قتل ولا zakar يستتاب alhamdulillah Allah Allah ta ta shiga tsakanin mu da sharri
سبقنا سر العيش بلا